الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بمن الطهر وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن تولاتك ما علمتني فانفذهم إليهم دعاتي إليك ولا تنزلوا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم سورة الزمر مكية وعلى اثنتان وسبعون آية نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزمر wannan sura sura ce ta ashirin da tara a cikin jerin surorin alkur'ani an ambaci da wannan suna na alzumar jama'a saboda ambatan wannan suna a ciki faɗin allah wasiƙan lazina kafaru ila jahannama zumara da kuma wasiƙan lazina taqaw rabbuhum ila jannati zumara shi yasa aka ambace ta da suratul zumar makkiya wannan surar ta sauka ne a garin makka illa in banda ayin nan da Allah ya ce ya kulli ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la la taqrabu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ita wannan fa madaniya ta sauka a Madina ne wa ayatuha ayoyinka kamsu wa sab'una aya guda saba'in da biyar ne a wata kira'a. Imamu Sawu ya ce wa sayati da sannu bayani yana zuwa annan zumar cewa sunan na wannan zuwa a zumar jam'u zumrati jam'i ne na wani yanki na wani ɗa'iba shi ne yanki na jama'a wasu samma aizar ana ambatanta da suratul qura sura ce ta alguraf rumfuna na gidan aljanna da zikirin guraf fi ha saboda ambaton wannan kalma a cikin da kamar yadda Allah yake cewa da hum gurafun min rusiya gurafun mabniyatun wa ruya an rawaito hadisi man arada an ya'rifa qada Allah fi khalqihi duk wanda yake so ya san hukuncin Allah da yake zartarwa cikin halittarsa fa ya qara suratul guraf ya karanta ita wannan sura ta al-sura ta suratul zumar wa warada hadisi ya zo annahu sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah shi da abinda Allah ya tabbata gare shi kana la yanamu ya kasance baya yin bacci a hatta ya qara al-zumar sai ya karanta suratul zumar wa bani isra'il da suratul isra'il ce suratul bani isra'il qawluhu yace illa qul ya ibadiyya alladhina asrafu cewa makiya ce sura in ban da wannan aya ta kuriya ibadai da yin asabu ai fa inna ita wannan aya la tadfi wa hashi ta sauka a cikin wa hashi nan qatili hamza makashin sayyidina hamza amin nabi wa ya shi hamza babba ne na annabi sallallahu alaihi wasallama to wanda ya shahidin da shi a yakin uhud a dalilin da wannan aya ta sauka fa innahu aslama bin madruk ya musulunta ne a madina shi wahashi kenan lokacin da ya yi nufin musulunta ya aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi ba yana kowa musulunta amma akwai wata aya guda ɗaya cikin ƙur'ani ta hana shi musulunta wasiƙa ya aiko sai a cikinta yana cewa ayar ita ce faɗin Allah da ya ce wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaquluna lafzan ladhi harama Allah illa bil haqqi wa la yuzun man yaf'al dhalika yalqa asaba yulaqu al-azab yawm al-qiyamati wa yakhlu fihi muhana yace wannan ayar ita ce ta hana shi musulmi domin Allah ya ce wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar mu'minai ibadu rahmani su ne wanda ba sa bauta wa Allah tare da wani yake ni kuma ina bauta wa gunki a yanzu haka amma ina son mutuwa kuma Allah ya ce wala yuzuna kuma ba sa yin zina ni kuma zina aiki na ne kuma ya ce wala yaqtulu nafsa allati harama illa bil haqqi ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta kashewa sai da haƙƙi yake ni kuma na taɓa yin kisan kai idan ni wata shahama to sai manzon Allah ya ce to a rubuta masa ɗaya aya ta gabanta illa man taba wa amana wa amila amalan salihan wa ulaka yubdilu Allahu sayyi'ati ma salat wa kana Allahu ghafurur rahim sai aka rubuta masa aka aika masa a garin Makka da ya karanta shi to ai har yanzu ta wannan aya akwai sharadi a cikin nan an ce illa man taba sai wanda ya tuba to na ji ina so na tuba to an ce wa amana wa amila saliha sai yayi aiki mai kyau in na duba na mutu ba aikata aiki mai kyau ba ina ne makoma ta sai za ta aikowa sai Allah ya saukar da wannan aya kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim da Allah ya sa aka rubuta aka aika mana to da ya karanta shi idan dai wannan ayar ba wani sharadi a cikin ta Allah ya ce ya ibadai ladin asrafu ya ku bayi na waɗanda suka yi barna ala akudi ga kawunan su la taqrabu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga rahmar Allah kar ku ɗebe kauna da abin da kuka yi kar ku ɗebe kauna daga samun rahmar Allah domin inna Allah ya gafiru dhunuba jami'an shi Allah yana gafar zunubai gaba daya innahu huwal ghafur shi Allah mai yawan gafara ne mai jin kai to a nan da ya ga wannan sai ya zo madina ya ya musulunta sai da nan malam ya ce fa inna nazara fi wa hashim qatil hamzata amin nabi wannan aya ta sauka ne a dalilin shi wa hashi wanda ya shahidar da ya shahidar da sayyidina hamza babban manzon Allah fa inna huwa salama bil madina ya musulunta ne a garin madina to kaga ita wannan aya ta zama madaniya ce kenan bayan an yi hijira aka saukar manzon Allah idan ya musulunta zahiru zahiru wannan kauce da yake shi inji mai jalale ne yake makiya in ka kuliya ibadin da bin ashabu ala abubuwan al'aya to zahiru wannan faɗi na ga yana nuna amna ayatul wahiya kamar aya ɗaya ce kaɗai wacce take madaniya a cikin wannan sura to wakila a wani kauye da aka ce innal ladina zala bil madina ayoyin da suka faɗa a garin madina a cikin wannan sura aka ce sabu ayatin ayoyi bakwai ne hadhihi al-aya ita wannan ayar tana cikin kulli ibadin da zai asra wa sittu ba'da da ayoyi shida da suka biyo bayan ta ajere a kauli da da biyu kenan wa kila a wani kauli na ku aka ce inna huma ayata ne ayoyi ne guda biyu madaniya a cikin wannan sura hadhihi al-aya ita wannan ayar ne kulli ya ibadin da zai asra ko ala anfusihim وقوله تعالى فضل الله تعالى بيده الله نزل احسن الحديث كتاب متشابه مثاني دينا او القول اكثر سوره مدنيه اسوان السوره فتاكل سي تثبت ان هي ثلاث اقوال cewa akwai fatuwa uku a cikin wannan sura game da ayoyin da suka zama abin a cikin kila kawai na farko aka ce makiya illa aya kamar yadda shi mai dalalin ya kawo makiya ce in banda aya ɗaya da ke kuliya ibadu da zina asrafu wakila kawai ne ya kace illa aya da ita aya biyu ita dai kuliya ibadu da zina asrafu da Allah da zala ahsana al-hadith kila aka ce a illa sab'an makiya ce in ban da ayoyi goma kul ya ibada da jin ayoyi bakwai kul ya ibada da jin asrafu da kuma shida da suka biyo baya to duk shirin da aka yi ta wannan aya kul ya ibada da jin asrafu tana ciki ita kan babu sabani cewa madaniya ce amma surar asalin da makiya ce an fara saukar da ita a garin makka bata gama saukawar manzo Allah ya yi hijira sai aka ƙara saukar da sauran ayoyi da suka rage a garin Madina. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ce tanzilul kitabi. Saukar da littafi na Alƙur'ani min Allah daga Allah ne al-Azizul Hakim. Tanzilul kitabi mubtada shi ne mubtada a wannan jumla. Min Allah daga Allah ne khabaru shi ne khabarul mubtada. to ma'ana zai zama tanzilul kitabi kaga saukar da littafi na alqur'ani min Allah daga Allah ne al-aziz al-mulk wa yake mulki a cikin mulkin sa al-hakim kuma da yake gwani fi sulhi cikin aikin sa inna anzalna إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين
wannan aya ta sauka ne domin zaki da Allah ya yi wa mushrikan Makka da suke cewa inna ma yu'allimuhu basharun ai wani bashar wani dan adam ne yake sadaka manzon Allah wannan alqur'ani to sai Allah ya ya ya musu rabbi yace ai sun adda wannan littafi daga Allah ne ba daga wani bashar ba yace inna anzalna ilayka lalle mu ne muka saukar da qur'ani gare ka ya rasulullah mun saukar maka alkitaba littafi بالحج التي هي أي متعلق بأنزل أنزلنا من فوق أرض الكتاب والإنتاج إليك طريقة بالحج التي فأعبد الله كبرتا وعلى شكل مخلصا له الدين وما كان من أركة الدين بني من الشرك لكبر التارية كالله أي أبو مجد موحدا كان من كأيتا وعلى كوكا الله كركا أشياء قوة أو جنبوتا نعم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ألا لله الدين الخالص Allah ya ce ala na'am ko ala ku saurara ala harfu tanjihi harafi ne na faɗakarwa da jawo hankalin mai sauraro domin ya rufi ya saurari abu da zai biyo baya inda aka ce ala to ana so ka taro hankalinka ka saurari abin da ake so a faɗa saboda muhimmancinsa ala na'am ko ala ku saurara lillahi dinul khalid الدين الدين الخلق الكتشي لله لعله wato ya tabbata da Allah bauta da ibada wacce take tatacciya ga gurin shirka to lillahi mallakar Allah ne ai la yastahiqu la yastahiqu ghayruhu wani da baya cancantar irin wannan addini tatacce wanda ba a hada shi da kowa wallazina takabu min dunihi amma ababen bautar da kabirai suka rike shi kuma bayan Allah su da al'azulamu gumaka suke bauta musu suka rike su auliya a ababen bauta wahun wanda suke rike gumaka abin bauta su ne kubbaru makasar kabiran makka ƙaru suna cewa ba na a gudu ai ba komai da yasa muke bauta wa gumakan nan ba illa ni yuqarru na ta da kun hantar da mu ila Allah zuwa ga Allah in yadda Allah abin bauta ne shi ya mutum mai da kansai shi ya halice da dukkan halittu in yadda cewa gunki baya halitta kuma ba zai iya halitta ba amma wani kudi kuma ka da abin bauta ɗin kusantar da su ga Allah zurfa kusantarwa ai qurba majalin bi ma'ana ta qariba suna bauta wa gunki ne don ya ƙara kusantar da su ga Allah inna Allah ya kuma bai zau Allah ta lalle Allah zai hukunci tsakanin kafirai wa bai da musulmi da tsakanin musulmai wanda suke bauta wa Allah shi kadai musulmai da kafirai da suke haɗa Allah da gumaka wajen bauta to Allah zai yanke hukunci tsakanin su fi ma fi yaftariqun cikin abin da su suke sassaɓawa cikin sa min amri dini na lamarin addini to hukuncin da Allah zai yi bai shirin mumini nan jannata zai shigar da mumini cikin aljanna wal kafirin nan nar zai shigar da kafirin wuta inna Allah
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار inna Allah lalle shi Allah la yahdi man huwa kadhib baya taba shiryar da wanda yake makalyaci in bai tuba ya daina wannan ƙarya ba wanda yake yin ƙarya fi ne ba su wani ilai cikin danganta ɗa zuwa ga Allah kamar yadda kafiran maka ce cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah yahudawa suna cewa uzairu dan Allah ne nasara suna cewa annabi isa dan Allah ne to masu wa Allah wannan ƙarya in ba su su ba sun daina ba to Allah ba zai taɓa shiryar da su ba man huwa wanda yake kazibu maƙaryaci kafaru mai yawan kafirci ibadar da shi ɗayar Allah mai yawan kafirci da mutunci saboda ko kawansa da yake wa wani Allah da wahala
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لنفسه مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار
لو أراد الله أن يتخذ ولدا Allah ce da Allah yana nufin ya riki ɗa kamar ƙaru kamar da kafirai suke faɗa mushrikai da yahudu da nasara inda har Allah yana nufin ya riki wanda da cikin bayinsa ya mai da shi ɗa kamar da suke cewa duk ta kaza rahamanu waladan azwatu maryam ai Allah ya riki ɗa nasara suna cewa isa dan Allah ne yahudu suna cewa ubudu dan Allah ne wa qalat bil nasara al mashruq bil mala wa qalat bil yahudu uzair ibn Allah ko to da Allah ya rubuta yana nufin ya ci wani a matsayin da lasafa da ya zaba ni mai khuluqu daga abin da ya halitta zai na kuma ya sha yadda ya ga dama wata kaza huwa ladan sai ya rike shi a matsayin da ma'ana gaira man qalu min al malaikati banatullah banda waɗanda suke cewa ai mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah da Allah ya so ya ci wani a cikin halittar da su zama wato ya zama ɗa gare shi to da ba mala'iku zai riƙa a matsayin ɗa ba ina ba ta gani saɓanin abin da su ku shiga suke cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah yahudawa suna cewa ubangiji ubangiji ubangiji dan Allah ne nasara suna cewa almasihu ibnullah shi annabi isa almasihu dan Allah ne Allah ya subhanahu wa ta'ala ya tabbata da Allah ai tanziha sarki ya tabbata da mu gare shi al-ittikazu lahu bi zawali rubanna huwa Allah shi Allah alwani makadaici ne al-qahharu kuma mai yawan rijiya ne da kanki ga halittarsa da Allah ya ce tasaba min ma yakhluqu ma yasha inda Allah yana nufin wani ya mai da shi da wanda ya zaɓi ma ya sha abin da ya ga dama min ma ya khuluqul kafi abin da ya halitta to anan tunda har Allah madaukakin sarki bai nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ta ba to kuma ba wani ba wani makhluki da Allah zai rike shi a matsayin ta ina fata an gane tunda a cikin alqur'ani gurare da yawa Allah ya tabbata mana manzon Allah bawan Allah ne subhanan ladhi asra bi abdi sarki ya tabbata da ubangiji da yake tafiya kana da bawan alhamdulillah ladhi anzala ala abdihi kitaba godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar wa bawan da littafi alhamdulillah ladhi nazzala alqur'ana ala abdihi godiya ta tabbata ga Allah ya saukar da alqur'ani ga bawan wa annahu wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kanu yakunun alayhi libada kulare da dama Allah yana kiran manzon Allah bawansa shi kansa annabi Isa Allah ya in huwa illa abdun an'amna alayhi annabi Isa nan ba dan Allah bane abdun bawa ne an'amna da muka yi ni'ima alayhi gare shi muka bashi bazanci da annabi to tunda har Allah madaukakin sarki bai rike annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin tsaba duk da sanda Allah yake yi masa duk da darajar da Allah ya masa fiye da kowa ya zaɓe shi a kan kowa kai ka san Allah ba zai riki wani daga cikin halittarsa ya mai da shi ɗa ba da har Allah zai riki wani a matsayin ɗa to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai zama dan Allah inda yake zamtafa da ya zafi ma ya sha'u abin da ya so min ma ya kudu daga cikin abin da ya halitta sai kuwa ka san ba wanda Allah yake so a cikin halitta kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda har Allah bai rike shi a matsayin ɗa ba to wannan har abada Allah ba zai rike wani a matsayin ɗa ba dama ya lam yalid bai haifa ba wannan yudan kuma ba a haife shi ba ولن يكن له كفوا احد ba wani makamanci da ya kasance gare shi ko wani abokin kama amma Allah yana rukun masoyi a cikin bayinsa yana rukun bada'i wacce kaza Allah Ibrahim khalilan wa kallama Allah Musa ta kalima zai zafu Allah Musa ya zance ne amma dai ba a matsayin ta ba kana samawati wal ardu خلق السماوات والأرض بالعكس يصور الليل على النهار ويصور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار
خلق السماوات والأرض بالحج Allah ya halitta sammai da ƙasai bin haƙƙi da gaskiya bin haƙƙin nan muta'alliqun bi khalaqa yukawwiru al-layla Allah yana juyo da dare alal nahari a mutsayi malam yukawwiru yudkin yana shigo da al-layla dare alal nahari kalmar at-takwir din shine juyowa akwai zokin takwir a iza shamsu kuwirat lokacin da rana za a juyo da ita sai ta je kamar za ta faɗi sai kuma a dawo da ita in ta faɗi ana tunanin za ta kullo ta gabar kawai sai a zanta ta yamma ta sake kullowa shi ne a takawir juyo da rana to ma'anar yukawiru laila ala nahar yana juyo da dare abu sa'idi ai yana shigar da shi fahimci da sai ka ga wannan yinin ya ƙaru saboda an shigar da sa'o'in dare a cikin wannan yinin sai ka yini ya fi ganin tsawo wankawirin nahara kuma Allah yana shigar da yini an yi rikido Allah ne da abu dare fayanzu da sai ka ga daren ya ƙaru wa zakara shamsa wal qamara Allah ya hore rana da wata tun da ya halicce su ya hore su kullum kowane ɗayan su ya jiri yana gudana fi falaki a cikin hanyar da falaki da Allah ya halitta masa ba wanda yake kaucewa hanyar da tsakanin rana da wannan haka Allah ya hore kullum suna gudana da ajalin musamman har zuwa wani lokaci abin agwado ainihin kiyama da zuwa ranar tashin alkiyama a ranar da ya rana da wata aikin su ya kare alani amruwa shi Allah al'alibu mabuwa'i ne ai algalibu ala amrihi mai rinjaya ne akan dukkan lamarinsa almuntaqimu min a'da'ihi kuma mai azabtar da abokan gabar su ne kafe alkafaru Allah mai yawan gafara ne bi auliya ayi ga mu'minai masoyansa kana ka kulli nafsin wahida فلنقل من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام وأنزل لكم من الأنعام أزواجا يخلقكم في بطون أمهاتكم أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأني تكرهون
khalaqakum min nafsin wahida Allah ya ce khalaqakum ya halice ku ne ku ɗan adam min nafsin da zarai wahidatun kwaya ɗaya ai nafsi adam ran annabi adam annabi adam shi ne ɗan adam na farko da Allah ya fara halitta daga wanda yake ɗauke da bashariya ta ɗan adam ثم جعل منها زوجها sannan sai Allah ya halicci matar wannan ran na annabi Adamu min ha daga cikin wannan ran da ala bi ma'ana halaka sai ya halicci matar annabi adamu daga wannan rai na annabi adamu ita ce na hawa wa anzala lakum min al-an'am kuma Allah ya saukar muku dabbobin ni'ima al'ibir da hakuri wal bakar da shanu wal ganam da tumakai ko wal ga'ani da tinkiya wal ma'adi da akuya dole kuma alganam din su ne al'an'am da komin ni'ima ya sauko muku da su samaniyar da azwajin dangogi guda takwas min kullum da wadanda daga kowanne akwai aure zakari wa unza mace da namiji in raƙumi ne yana da taguwa in bujimi ne yana da saniya in rago ne yana da cinkiya in ɗan taure ne yana da akuya idan kana sun zama samaniyata azwaji dangogi guda takwas kowanne mace da namiji kama bayyana cikin suratul al'ami kamar yadda Allah ya bayyana wannan a cikin suratul al'ami yace kama ne ta azwaji min al-ta'lif ilayhim wa min al-ba'd wa min al-ba'd ilayhim ko eh to wai ai ya kawo wannan duma kama ne ta azwaji min al-ta'lif ilayhim wa min al-ba'd ilayhim wala zakarani harama an da tsuntsayin an mashi kamar a yin arhamu kun da yin da fi'oyi har zuwa ƙarshe akwai wani da bibi silaini wani na bakari silaini duka akwai shi ne samaniya ta azuwa ne ya karɓi Allah ya halice ku fi bukuni kun ma da ku ƴan adam na yanzu bayan annabi adamu da aka halice shi da ƙasa matarsa na na hawa'u aka halice daga haƙarƙari na hagu na annabi adamu to ku yanzu kuma Allah yana halittar ku ne fi bukuli ummahatikum a cikin cikin uwayen ku mata khalqan halitta min ba'di khalqin bayan halitta wato mataki mataki na halitta ai matakin farko nutufa kuna ruwan mani thumma alaqan sannan gudan jini thumma mubgan sannan tsoka shine khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salatu kuma a cikin wani dukkan guda uku a cikin duhu duhu guda uku hiya zulmatul talaka ce zulmatul badani duhun cikin uwa wa zulmatul rahimi da duhun mahaifa wa zulmatul mashima da kuma duhun riga akwai jarin da ake aiwa da riga har ana da masa riga ko to duk wani dan adam yana da wannan a cikin mahaifa wanda bai fito da ita ba lokacin da za a haife shi ne wanda kace kwafewa ta yana cikin mahaifa sai ya fito duniya babu rigar wani kuma za ga ya fito da rigarsa sai ya zo sannan za a cire mata ita duk dan adam yana da wannan tunda Allah ya faɗa khalqa min ba'di khalqin fi zulumatin salat cikin duhu guda uku duhu cikin uwa da duhu mahaifa da duhun wannan mashima dan tantanin nan da yake zama kamar riga zalikumullahu wancaninku mai wannan halitta fa shine Allah rabbukum kuma mahalicin ubangijin da mulku mulki ya tabbata gare shi la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi to fa anna tusrafu da kayaya ake juyar da ku ake juyar da kwakwalwarku da tunaninku an ibadati game da bauta masa shi kadai ila ibadati da yi a juyar da ku tunaninku da koma ka bauta wa wani ta yaya kuka yi kace duk da wannan halitta da Allah ya yi muku amma ake juyar da tunaninku يخبرك وما لا ينفع ولا يضر إن تكفروا
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضي لعباده الكفر وإن تكفروا يرضوا لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون نعم إنه عليم بذات الصدور نعم Allah ta in haƙuru idan kuka kuturce wa Allah kuka yi kafirci to fa inna Allah lalle shi Allah kalimun mawadaci ne an ko gaban baya buƙatar komai a wajen amma fa wala ya raba da ibadihi kufur Allah ba taɓa yadda da kafirci ga bayinsa duk wanda ya zo masa da kafirci to Allah ba zai yadda ba sai ya azabtar da shi a ranar lahira wa in arada ko da yake Allah ya nufi kafircin yin ba da daga shashin bayi ya nufa amma bai yadda ba duk abin da kaga ya faru nufin Allah ne wanda kaga ya musulun da ya zama shiryayye Allah ne ya nufe shi wanda kaga ya zama kafiri ya bata Allah ne ya nufe shi da bata amma fa bai ne da batan ba kaji hukunci na Allah wala yarda li ibadihi al-kufr shi Allah baya taba yadda da kafirci da ibadihi ga bayinsa wa in arada ko da yake kuma ya nufi kafircin min ba'di daga shashin bayinsa shi ne ba mu kawo yake kaulu wa in arada min ba'di ashara bi hadha mana yana ishara da wannan kauli ila annahu lamarin yadda yake la talazuma bayna rida wal irada babu lazamtar juna tsakanin yardar Allah da kuma nufin Allah bi ma'ana sukan haɗu kuma sukan rabu akwai inda suke haɗuwa akwai inda suke rabuwa aka sai abu lazimi shine koyaushe yana tare da ɗan uwansa ba sa rabuwa to babu irin wannan sifa tsakanin yardar Allah da kuma nufin Allah la talazuma bainar riba wal irada bal kai bari dai da yawa ƙarya raba Allah yana yarda wala yuridu amma kuma bai yi nufi ba wa qad yuridu wani lokaci yana yin nufi yana yana nufar abu ka bawa kuma bawan ya aikata abin da Allah ya nufe shi da shi wala raba amma kuma baya yarda da wannan abin da aka yi wa inna matala gudu ka sani abin da yake lazamtar juna bayan al'amur wani za tsakanin umarnin Allah ne da yardar Allah duk abin da Allah ya yi umarni to ya yarda da shi amma ba duk abin da Allah ya nufa ya yarda da shi ba inda ya ce wala raba da ibada ya rukuku duk wanda kaga ya kafurce nufin Allah ne haka Allah ya nufe shi amma fa bai yarda da kafurci ba amma duk abin da Allah ya umarni a kimun salata wa atu zakata to Allah ya yarda da sallah ya yarda da zakka ya ayyuhan ladina amanu ku yi imani zaka umarni ne to ya yarda da imani akwai talazum tsakanin umarnin Allah da yardar Allah khilafan wannan ya yi saba da mu'tazilati ga mu'tazilawa masu fatacciyar aqida alqa'idi na wanda su a aqida su ta mu'tazilanci suna cewa bit talazumi bayan riga wal irada akwai talazumi ka gane yayi haduwa da juna wanda babu rabuwa tsakanin yardar Allah da irada wai duk abin da kaga Allah ya ya nufi ba da shi to ya yarda da abu kaga sun saba wannan ayata alqur'ani in kaga kafiri ya kafirce to Allah ya yarda ne da kafircin da yake ai Allah yana da iko ya hana a saba masa dan me yayi ake saba masa kuma bai yarda da sako ba su a tasa aqida akwai talazumi tsakanin yardar Allah da kuma irada amma a wajen ahlus sunna babu talazumi tsakanin riba da irada sai dai tsakanin umarnin Allah da yardar Allah mutazilawa bayan wannan wa banau ala zalika umuran fasida sun gina wasu al'amura na aqida wanda suke tabbatacce a dalilin wannan fahimta ta su wa minhuna to daga nan ne qala ulama'u malamai ahlus sunna wal jama'a na gaskiya suka ce innal umura arba'atu ka gane ai al'amura na umarnin Allah arba'atu guda hudu ne tarata wani lokaci ya amuru wala yuridu Allah yana yin umarni amma kuma to haka ne tarata ya amuru wa yuridu yana yin umarni kuma yana yin nufi wa huwa wannan shine al-imanu min al-mu'minin imani daga mu'minai Allah ya yi umarni ya ayyuha allazina amanu aminu billahi ya kuma su imani aminu ku yi imani billahi da Allah kuma suka yi imani ya ni sai su dai imani ko kuma ya yi umarni da su imani wannan shine yuridu ya amuru wa yuridu yana umarni a yi kuma ya nufa da a yin shi ne imanin muminai wa taratan na biyu shi ne wani lokaci la ya amuru wa la yuri baya umarni kuma baya nufin faruwar abu wa huwa shi ne alkufur kafirci minu daga muminai wanda Allah ya halicce su za su rayu suna masu imani to Allah dama bai yi umarni a yi kafirci ba kuma su ba kafirci suke ba kuma bai nufi kafirci gare su ba don da kaddara su a kafirai ba to saboda haka wannan kafirci Allah bai yi umarni da shi ba dama asali ko kuma sannan bai nufe shi ga mulmai ba na uku shine wata haka wani lokaci ya abu wala yuri Allah yana yin umarni a yi kaza wala yuridu amma kuma bai nufi wannan abun ba wa huwa imanu min al-kuffar shine imani daga wajen kafirai lalle Allah ya umarta su su yi imani har ya aiko musu manzanni su musu gargadi to amma kuma bai nufi imani a tare da su ba kaga ya aburu wala yuridu kenan ya yi umarni da kafirai su yi imani amma kuma bai nufi su da imani ba na hudu shine wa tarata yuridu wala ya amuru Allah yana yana nufin faruwar abu wala ya abu amma kuma baya umarni wa huwa al-kufru min al-kuffar shine kafirci daga kafirai shi dai Allah bai ji ayi kafirci ba amma ya nufe ku za su zama kafirai a rayuwar duniya to wannan shine aqida ta ahlus sunna wa hukiya an hakaito wani labari anna rajulan min al-mu'tazila an samu wani mutum daga cikin mu'tazilawa malami ne kuma masani daga cikin malaman akwai malamai da yawa masana wanda wannan sauƙin na musan gidansu ya kwashe to akwai wani malamin su tanazara ya yi munazara wato sun tattauna tattaunawa ta ilimi ma'arabi da tare da wani mutum yana yin ahalin sunnati daga ma'abota sunna ta gaskiya faƙali mu'tazili sai wannan ba mu'tazili ya ce masa suna zaune suna tattaunawa sai shi wannan babu sabila yake subhana man tanazzaha anil fahasha sarki ya tabbata ga ubangiji da ya tsarkaka anil fahasha ga wani aikata mummunan abu cewa wai Allah baya hukuntawa bawa sabo bawa ne yake abinsa ta bangaren kansa ba tare da hukuntawar Allah ba فقال السني sai shi wani ahli sunna yace subhana man la yaqau fi mulki illa ma yasha sarki ya tabbata ga wanda ba abin da yake afuwa cikin mallaka sai abin da yaso idan kafircin ne ya faru ga bawa to da ba haka Allah ya hukunta mana amma bai yarda da shi ba idan imani ne bawa imani to haka Allah ya so gare shi kuma ya yarda da imani faqala mu'tazili sai babu kuzalan nan yake masa a yuridu rabbuka an yu'ta a yanzu ubangijinka yana nufin kenan a saka masa inda ka ce yana hukunta abin wato ba abin da yake afkuwa cikin mulkin sai abin da ya ke so to kenan ya yadda kenan a saka masa yana nufin a saka masa qala sunni sai wannan ahli sunna ce masa a yu'ta rabbuna qahara to za a iya saba wa ubangijin mu karan tilas ko da bai yi nufin a saba masa ba kana ganin za a iya saba wa Allah tilas ko baya so ko bai yi nufi ba fa qala al-mu'tazili sai sai ah to ara aita ka bani labari in mana alil huda idan Allah ya hana ni shiriya wa hakama alayhi birrada ya hukunta mun hallaka shi ne kafirci a hasana ilayya amma sa ya kyautata mun ko ya muna namu eh ni shi ba mu ta zine idan Allah ya hana ni shiriya ya hukunta mun tun fil azal ni kafiri da dan wuta shine arraza hallaka to yanzu ni yanzu a in na tashi magana zan ce Allah ya kyautata mun ko ya muna namu ya hana ni shiriya bayan shi zai dama a halin da kuma an ce wala ya raba ni ibadar kufur kuma sai ya nufe ni da kafirci kuma hannun mutu yana kafiri ya kyautata mun ko ya muna namu to da yake magana ce ta ilimi ba ƙara kai abokin saka na naka yake masa to in mana aka ma huwa laka in ya hana ka abin da dama naka ne to ba kada za a hakika ya muna namu in dai naka ne ba shari'a taka ce a hannunka take mallakar ka ce ba tasa ba sai kuma ya hana ka a to wannan ya nuna namu wa in malaka ma huwa lahu amma in ya hana maka abin da dama naka ne kayan sa ne to fal maliku shi mamallakin abu ya fa'alu fi mulkin kaifa yasha yana aikatawa cikin mallakar sa duk abin da ya ga dama in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya hana duk da kayan sa ne shirya to anan fa bulital mu'tazili da wannan ba mu'tazili kai ya tsimo mutum ya rasa amsa ta zai bayar kuma yawo fa bulital da duka ba da wannan kuma sai ya zama al-mu'tazili sai ya tsimo mutum amsa ta kare masa saboda da yana so ya ce ai shi Allah yana yi wa mutum abu mai kyau ne amma Allah baya nufin bawa da wani abu mara kyau in kaga bawa yayi abu to shi ya zaba wa kansa amma ba Allah ne zai nufi shi ba to wannan ita ce akidar to kuma nan Allah ya ce wala radali ibadin kubur Allah baya da da kafirci gaba wato gabayin wa in tashkuru idan kuka gode wa Allah kuka birai fa tu'minu kuka yi imani to yardahu lakum Allah yana yardar wannan imani lakum kuje dan an ce wala radali ibadil kubur baya ga da kafirci ga bayinsa amma idan kuka gode masa ba ku mutunce masa ba kuka yi imani to yardahu lakum yana yarda da wannan imanin gare ku da tukunul ha'i a wata qira'a yardah lakum ana daure hakurin nan a wata qira'a wa danya da ruku a cikin qira'a guda wasu yardahu lakum ma ishba'in tare da kosarwa in kace yardah lakum wa dunihi da kuma rashin kosarwa shine yardahu ai abin nufi Allah yana yarda da ashkur godiyan nan da kuka yi gode kuka kuka yi imani to Allah yana yarda da wannan godiya gare ku kishiyar kafirci wala tajru wajatu wizra ukhra wajratun wata rai mai aikata zunubi la tajru ba ka ɗaukar zunubin wata rai ukura daban ai la ta hamilu mutum in yi zunubi to kansa yi wa bare ba za a ɗau zunubinsa a ɗora wa wani ba sai dai in ya zama dalilin kwatan wani wani za a bashi nasa zunubin daban shi kuma za a bashi kamashin dalilin batarwa da yi wa wancan amma ba na wancan ɗin za a ɗebo a ɗora masa wala ta zuru wajiratu wata rai mai zunubi ba ta ɗaukar wizra lafin zunubin wata rai ukura daban ai ma'ana dai la ta zuni ba ta ɗaukar zunubin da ba nata ba kowa zunubin da zai ɗauka sun ma ila rabbikum marji'ukum sannan makomarku a ranar lahira ya tabbata zuwa ga ubangijinku wa yunabbi'ukum zai ba ku labari da ma kuntum ta'malun da abin da kuka kasance kuna aikatawa innahu fa shi Allah alimu masani ne za ta fito daga abin da yake cikin zuka ta aiki ma fil qulub إذا مس الإنسان وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا كوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار نعم الله يقول وإذا مس الإنسان ضر وإذا يعني ضر cuta ko jinya ko rashin lafiya masal insana ya shafi mutum wanda yake kafiri da arabu ne ya dinga roƙon ubangijinsa a wannan lokacin ba zai rutu gunki ba ba zai rutu wani abun bauta daban ba don saboda ya san gunki baya iya ba da lafiya sai ya roƙi ubangiji ba ai tabarra'a zai kankan da kai ga ubangiji ban yana mai komawa ai raji'an ilai yana mai komawa zuwa ga Allah shi kadai kuma idza qawwalahu ni'matan sannan idan Allah ya musanya masa jinya nan da wata ni'ima ai a adahu ya bashi il'aman jin daɗi minhu daga Allah to nasiya wannan kafiri sai ya manta ai taraka sai ya kyale ma kare ku wanda ya kasance yana roƙo ai ya tsaro yana kankan da kai gare shi ilai zuwa gare shi bin qabli tun da farko wa huwa shine Allah sai ya manta da Allah da da yake roƙa ya yaye masa wannan jinya bayan ya yadda yanzu kunki ba zai iya bashi lafiya zai koma wa Allah ya ta roƙon Allah har sai Allah ya bashi lafiya to idan lafiya ta samu kuma sai ya koma ya manta da Allah ya kyale Allah ya tafi ya dinga mota wa kun gumaka fama kalmar matin nan ma ka ne su ilai min qawlu matin fi mawdi iman tana mazaunin manni saboda matin ai taglibun bi ghairi al ma'anar manne a gurin nasiya sai ya manta ma'ana man kana ya ku wanda ya kasance in ka ce ma kana abin da ya kasance man kana kuma wanda ya kasance shi ne Allah da du'u yana roƙonsa min kabul din ka a bashi wannan lafiya wanda Allah billahi an dada sai ya sanya kishiyoyi ga Allah su ne shuraka ababan tarayya gumaka biyu lilla domin ya batar da mutane an sabili ga barin tabarkin Allah liyudilla din nan wata kira ta zo bi fatihi ta'i da fatahar ta liyudilla in ka ce liyudilla domin ya bata shi kansa kenan liyudilla ai gaira hu domin ya batar da wani sa shine wadan ya tarko aryahu liyudilla ko liyudilla in ka ce liyudilla bi fatihi ya'i domin ya bata liyudilla domin ya batar da wani an sabili gaban tafarkin Allah na addinin musulunci Allah ce kul ka gaya masa ya Rasulullah kafiri ne irin wannan ɗabi'a ka ce ka banta aji kuburika ka je ka ji daɗi da kawurcin naka kalilan lokaci ɗan kaɗan ai bakiyata ajalika kaulan ajalinka da ya rage maka a duniya ka je ka ji daɗin ka yi sharholiyar ka ka more da kafurcinka innaka ƙarshe ne lalle cewa kai min ashabin nar kana daga cikin ma'abota wuta na'am
أمن وذلك لنا عليك عبدا وحالما يا مولاك لك ولوجه رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب نعم Allah ya ce a man huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbi a shin habratul istifham tambaya ce da takfifil mim a qira'a mutawar amma nan ya kawo shadda akwai qira'a da shadda amman huwa qanitun to yanzu za mu ji ma'anar التكذيب din aman huwa qanitu yanzu shin wanda ya kasance qanitu mai yin da'a alqulutu kenan ai qa'imu mai tsayuwa da waza'ifi da'ati da ayyuka na da'a ga ubangiji shine qanitu ana allaili yana tsayu yana tsayin daka da yin da'a ga ubangiji a kawo in dare sabidan yana mai sujjada wa qa'iman yana mai tsayuwa fi salati a cikin sallar dare ya hadaru al'ajiyarta kuma yana tsoron ranar lahira ai ya kafu azabaha yana tsoron azaban lahira wai rudu rahamata rabbihi ko yana kaunar samun rahamar Allah ita ce aljanna to jawabin man din nan mahazufi ne sai malam da jalalin ya kaddara shi yace kamar huwa asin bil kubri aw ghairihi wannan mutum zai yi daidai kamar wanda yake mai sako ne da yin kafirci aure ko mai saba wa Allah da sauran fasikanci wanda ba kafirci ba za su zama ɗaya shine jawabin wato sharɗi kenan dan mantsi ai sharɗiya ce a shin man huwa qalitun ala al-layl mutumin da ya zamanto mai ibada a sa'o'in dare yana mai sujjada wa qaima yana tsayuwar dare ya hadarul ajiyar da kuma yana jin tsoron azabar lahira wanzu rahmata rabbi yana kaunar rahmar Allah shine aljanna to ana neman jawabin wannan sharadin sai ma ya kaddara yake kamar huwa asil kufri ya zama kamar wanda yake saba wa Allah da kafirci au gairi ko yake saba wa Allah da sauran ayyukan sabo wa fi qira'ati a cikin wata qira'a ya zo da amman huwa qanit amman huwa qanit amma a zahiri shadda akai akan minjayan na aman aka ce amman to amma asali mimun ne da mimun da aka idgamu mimun silbini shine nan malam ya tsinka sai ce am ko kuma bal ba haka ba man huwa qanitu fa fa am din nan bi ma'ana bal am ai bal ba haka ba a man huwa qanitu wal hamzatu ita al hamza ita ce take biyowa baya قل كثير هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يا رسول الله كثير شن يزو وأنت با سيدة سني جاهلي يستوي ذات زما ديدي والذين لا يعلمون آه، آه، قل هل يستوي الذين يعلمون كثير وأنت سكي ده سني يستوي ذات زما ديدي والذين لا يعلمون ده وأنت با سيدة سني جاهلي أي أمثال لا يستويان يعني. masu ilimi da jahilai ba su taɓa daidaita ba kama la yastawi al'alim wal jahil kamar yadda ka san malami da jahili a daidaiku kenan la yastawi ba za su taɓa zama daidai ba to haka nan masu sani ba su zama daidai da jahilai ba inna ma ya tazakkaru ulul albabi kadai dai ma'abota hankula su ne suke wa'ayyata irin suke wa'antuwa ulul albabi sun ashabu dukul ba abota hankali su ne mu'minai su ne suke wa'azuwa da ayoyin Allah na alqur'ani kul
قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم
na'am للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة na'am وعرض الله واسعة na'am إنما يوفى الكافرون أجرهم بغير حساب Allah ku kulka gaya musu ya Rasulallah. Ya ibadin lazina amuru ya ku bayina waɗanda suka ba da gaskiya. Ita ƙora ku ku ji tsoron Ubangijin ku, ai azaba ku ji tsoron azabar Allah. Bi an tuɗi cewa ne ku bi shi ku yi masa ɗa. Yin ɗa'a ga Allah shi ne alamar tsoron Allah. Shi ne alamar mutum yana tsoron azabar Allah. Amma mutum da yake saɓa wa Allah to alama ne na baya tsoron Allah kuma baya tsoron azabar Allah bil hasili ma ana ganin ko bai ma yarda da azabar bane bai yi imani da Allah ba shi yasa har yake saba masa sai Allah ta dilla bin asanu fi hadhihi dunya hasana dilla bin amanu ya ahsanu ya tabbata ga waɗanda waɗanda suka kyautata ayyukansu fi hadhihi dunya a cikin wannan duniyar suka kyautata bi da'ati da yin da'a to a hasanatu aljanna ta tabbata gare su ta fi hasana anan wa ardullahi ta ga kasar Allah ta ga duniya wasi'atu mayl waciya ce fa hajiru fiha to ku yi hijira zuwa gare ta min bani ku fara daga tsakanin kafirai ku zare kanku daga cikin kafiran makka ku kaura zuwa madina wa mushahadatul munkirati kuma sannan ku kaura cewa a guraren zaman ku da kuke ganin abubuwan saban Allah mu- wato mun karatu wanda shari'a ba ta so kuma ku ba za ku iya hanawa ba bilhasil in kun zauna yau da gobe kuma za ku iya afkawa wajibi ne ku kaura cewa wannan guri da ake saba wa Allah don kuma garin kafirci ne wajibi ne ku kaurace masa amma mu tawo ga kaulu fato a fahajiru ilaiha ai ashara bi zalika ila anna murada bil ardi abin da ake nufi da wannan kasa da aka ce wa ardullahi wasi'a ardu duniya ita dai wannan kasar ta duniya wal ma'ana man ta'assarat alaihi taqwa fi mahalli duk mutumin da duk tsoron Allah ya wuya ta gare shi a cikin mahallin da yake zaune ba zai yiwu a wannan gurin yanayin ɗabi'ar mutane da bi'ar su a ce an samu tsoron Allah a wannan gun ba to fali hajin lalle ne ya kaura cewa wannan gurin ila mahallin akar ya koma wani guri daban ya tamakkanu fi min zalika inda zai samu damar da zai yi aiki da jin tsoron Allah in domin la uzra fi tafrid babu uzuri ga musulmi fi tafrid cikin yin sakaci asalan kwata kwata in dai rashin tsoron Allah na nasu sakaci daga gare shi ne yana da damar da zai kaura cewa inda ake saba wa Allah ya koma inda ake jin tsoron Allah amma bai yi ba to Allah ba zai karbi uzurin sa ba in ya je lahira wa kafir hijratu qabla fati makka tashaddan fi sihhat al-islam hijira daga makka zuwa madina kafin fatu makka ta kasance shar'an shar'i ne ga duk wani musulmi fi sihhat al-islam cikin ingancin musuluncinsa tun ranar da manzo Allah ya yi hijira ya kaura cewa maka ya koma madina to za ka farlanta a dukkan musulmin da yake maka shi ma ya yi hijira ya koma madina idan mutum bai kaura ba ya zauna a garin maka ko da musulmi ne to musuluncinsa Allah ba zai kalfa ba domin hijira kafin fatu bakata sharafi ce cikin ingancin musuluncin musulmi wannan ma kuce haka ba kasu amma yayin da aka bude maka mazala ya fito makata shekara ta takwas bayan hijira dukka sai aka soke kauru kasancewar hijira shakkan shara'i ne na ingancin musulunci domin manzo Allah da kaza ce la hijrata ba'da al-fath ba wata hijira da mutum zai samu ladan hijira bayan Allah ga an yi fatu makata to an janye wannan sharaɗin za ka iya zama a maka tun da ta zama garin musulunci wa sarat ta atari hal a hakam wa kasa da jiratu wa sarat ta atari hal a hakam bayan fatu makata kam ita ma hukuncen hukuncen musulunci yana bujiro wa garin makka tana karkashin musulmi fa tarata wani lokaci wato yana magana hijira bayan fatu makata da kuma duk inda mutum yake rayuwa a duniyan nan in dai shi musulmi ne to a yanzu akwai hukunce hukunce da take guduro wa yin hijira din fatara kan ta kudu wajiba wani lokaci hijira tana zama wajibi ga musulmi a inda ya tsinci kansa inda yake rayuwa kamar idan hajira min arabin kamar idan ya hijira daga wata ƙasa la ya tsaro da wuce a iqamatu dini wanda ba zai taɓa yiwuwa ya samu saukin da zai tsayar da addinin cikakke a wannan kasar ba kamar kasar arna wanda wata kila sallah ma sai dai yayi shi kadai ko sun ga shi yana sallan ma za su kewaye shi ko su cutar da shi to wannan wajibi ne ya kaura cewa wannan kasar ya koma inda zai bauta wa Allah wajibi ne ya kaura da arabin zuwa ga wata ƙasa ya ta'allamu fi hadina wanda zai kawo kwace-kwacen addininsa wa yuqimu sha'irahu ya tsayar da alamomin addini wata wani lokaci ta kudu manzuba yin hijira tana zama mustahabi ba wajibi ba kamar idan hajara kamar idan mutum ya yi ƙaura min arzin daga wata ƙasa la a kayara da babu mutanen kirki a cikin ƙasar akwai masallatai da yawa ana sallar salawatul kamsu amma mutanen kirki ɗan kaɗan ne a gari kamar malaman ba su da yawa masu tsoron allah ba su da yawa masu saɓon Allah fasikai sun fi yawa a wannan gari ko a wannan ƙasar to wannan an so duk da ba wajibi ba ne ya ƙaurace wannan gurin ya koma inda ake samun masu tsoron Allah ya ƙaura da arabi zuwa ga wata ƙasa biha a kayar wanda akwai mutanen kirki a ƙasar ya ji ta yiwu alayhi da zai gani ya haɗu da su mutanen kirkin lin irshadi domin shiryar da bayi wannan kenan wata kuma makaruwa akwai kuma yanayin da hijira ko kaura take zama makaruhi abin ki kamar idan hajara min arabu bi hal aqyar kamar idan ya kaurace wa kasar da akwai mutanen kirki zababbun Allah masu tsoron Allah wa ahli ilmi akwai malamai ma'abota ilimi wa salahi akwai salihan bayi da arabu ya koma don neman duniya can inda zai je an fi samun kuɗi an fi samun abin duniya sai ya kaurace wa ƙasar da ake samun mutanen kirki masu tsoron Allah ya koma wata ƙasa la a yara babu mutanen kirki biya a garin wala ilma babu ilimi a garin wala amala babu aiki da ilimi a garin to wannan hijira ta ta zama makaruriya ya fifita neman duniya akan neman lahira wa tarata wani lokaci ta kunu muharrama yin hijira tana zamo wa haram abinda aka haramta kamar idan hajara min arabin kamar yanda idan ya kaurace daga wata ƙasa da amanufiya da yake amincewa a cikin ƙasar nan aladi ne a bisa addininsa yana da aminci inda yake rayuwa zai yi addininsa babu tsangwama cikin aminci da kwanciyar hankali sai ya kaurace wa wannan garin da arabin zuwa ga wata ƙasa la ya amanu fiha alai da ba zai taba amincewa addinin ka ba a cikin wannan kasar to wannan wannan kaura ta ta zama haram to ala ayi halin dai Allah ya ce wa ardullahi wasi'a kasar Allah dai mai yalwaciya ce sai ma da ya kaddara cewa to fa hajiru ilaiha abin da Allah yake nufi ku yi kaura zuwa ga kasar Allah min bayin kufar daga tsakanin kafirai wa mushahadati bil munkarati da ganin abubuwan ci wanda shari'a ba ta su duk ku kaurace musu inna ma yuwaffa sajirun ajrahum bi ghairi hisabi inna ma kadai dai yuwaffa sajirun ana cikawa masu hakuri wanda suka yi hakuri an da'ati ga bin Allah wa ma yukaruna bi suka yi hakuri da abin da aka jarrabe su da shi na talauci ko jinya ko wani abu na bala'i a rayuwar duniya suka yi hakuri suka yarda suka yi tawakkali cewa Allah ne ya jarrabe su to ana cika musu ladansu ajrahum ba ana cika musu ladansu da zai hisabi ba tare da lissafi ba an je lahira kawai dan kowa za a yi ko mulkinowa za a yi ko mulmulowa za a yi kawai na da a dinga ɗorawa a kan sikeli har ya sai ya nauye sikelin nan ba tare da an kirga ba ai da jerin bikiyani ba tare da ma'auni na mudu ba wala mizani ba tare da sikeli da za a gwada nauyi ba su ba a kafa musu sikeli da Allah ya ce wa na ba'ul mawazin al-qisda yawm al-qiyamati wala tuzlamu nafsun shay'a to su ba a kafa musu mizani su masu hakuri masu haƙuri wajen bin Allah da masu wato haƙuri iri uku ne a addinin musulunci. Na farko akwai haƙuri wajen bin Allah. Abinda Allah ya tsora maka na wajibi ka yi haƙuri ka bi, ka yi masa yadda yake so yadda ya tsara. Haƙuri na farko kenan. Na biyu shi ne haƙuri ga barin saɓawa Allah. Duk yadda ranka take san abu, idan Allah ya haramta to ka yi haƙuri ka bar shi. Haƙuri na uku shi ne haƙuri akan bala'i da ibtila'i da Allah ya dora wa bawa jinya ne talauci ne wani tashin hankali ne mutum ya yi haƙuri ya yarda cewa Allah ne ya jarrabe shi ya roƙi Allah ya yaye masa wannan haƙuri guda ku kowanne mutum ya ɗauka ya yi aiki da shi to a je lahira ladansa ba kirgawa za a yi ba za a dinga laftawa sai an tabbatar ladan nan yarin ya yi zunubinsa sannan a ce ya wuce zuwa aljanna kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi manzon Allah yake tunsabul mawazin yawmal qiyama ana kafa ma'aunin fikemi na awul lada da zunubi a ranar tashin alkiyama bi ahli salatu da ma'abota sallah sallah duk da muhimmancin ta in ka da ita lahira sai an auna ta a fikemi tsakanin tafarulla da ta nafila wa sadaqatu da zakka da mutum ya bayar tsakanin ta wajibi da sadaka ta tsawuri in ka zo da ita sai an kirga wal haji da ayyukan da aikin haji da mutum yayi in ya zo da ladan haji sa sai an auna fa yufawna biha ujurahum za a cika musu ladadakin waɗannan ayyukan da suka zo da shi na sallah da zakka da aikin haji kowa abin da ya zo da shi za a ba shi ladan aikin da cikakke wala tunsabu li ahli al-bala'i amma ba a kafa ma'auni na mizani ga ma'abota bala'i wanda Allah ya jarrabe su da wani bala'i a duniya bala'i nan na jinya ne ko na talauci ne ko na asara ne gobara aka yi duk dukiyarsa ta kone amma yayi hakuri ya bar wa Allah ko ƴaƴansa ne suka mutu ko wani iyayensa abin da yake kauna ya rasa yayi hakuri ya bar wa Allah to ma dai lahira ba za a ajiye masa keli don a auna ladanka kawai lada za a buga bulbulowa ana ba shi bal yusabu alaihim ajru za a dinga zuba musu lada ne ba a kirgawa sabban zubawa hatta ya tabanna ahlul ajiyar fi duniya har sai waɗanda Allah ya bawa lafiya da zaman lafiya a duniya za su yi burin Allah a bisa da in ya ga irin ladan da aka ba wanda da aka tsira masa bala'i bala'i nan irin na kidnappers ne ko ‘yan bandik ne ake cewa an kashe masa mata da ‘ya'ya ko an sace masa su da san ma'aina suke ba na gwada duka bala'i ne to wanda wannan abun bai same shi ba ya rayu lafiya cikin jin daɗi da walwala a duniya ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya je haji ya karanta qur'ani ya sadar da zumunci ya je da lada iri iri duk sai an auna wannan ladan sannan abin da ya yi daidai mai kyau a bashi ladansa cikakke to amma wanda aka tsora masa bala'i a duniya ya yi haƙuri kuma ya yi tawakkali ya yi da Allah ne ya jarrabe shi ya tsora masa to shi ba za a auna aikinsa ba kawai zubawa za a yi ta yi ba lissafi bileri lissafi to har sai wanda aka ba shi lafiya da zaman lafiya a duniya idan ya ga irin ladan da ake zuba wa ahlul bala'i sai ya ya tamanna sai ya yi burin Allah a jisa da wuce na ma a rayuwar duniya jikinsa tuƙurabu an sa wani makankali ana kankare da bil matsalibi da makankali kamar a zo a samu zarto a tsora a kan kafaɗarsa a dinga kankare naman jikin ana reɗewa har sai ƙashinsa ya bayyana sai ya yi buri ina ma haka aka yi masa a duniya yanda shi ma ya- in ya zo zai samu ladan wannan bala'i saboda abin da ya gani min ma ya zagu bi ahlul bala saboda abin da ya gani waɗanda aka tsora wa bala'i suna tafiya da shi min alfadl na falala a ranar lahira duk wanda aka ba shi jin daɗi da yalwar arziki da lafiya da zaman lafiya ya ci mai kyau ya sha mai kyau to in an je lahira waɗanda aka jarrabe su da talauci suka yi haƙuri da wanda aka jarrabe su da jinya suka yi haƙuri to sai ya yi sha'awar ina ma a duniya shi ma dora masa irin bala'in da aka dora musu saboda irin falalar da ya ga Allah ya ba su da ladansu da aka ba su fiye da nasu tunda shi nasa jin daɗin ya riga ya ƙare a duniya yanzu kuma an zo lahira ko da fa ya samu tsira to ladansa din ba zai kai nasu ba jin daɗinsa a gidan aljanna ba zai kai na ahlul bala'i ba saboda su an tura musu bala'i a duniya kuma sun yi haƙuri sun yi tawakkali to za a cika musu ladan su bigeri sabin ba tare da lissafi ba ai bigeri mikiyarin wala mizani ba tare da mudu na awu ba ba tare da sikeli da ake gwada nauyi ba na'am akwai lokaci to alhamdulillah صدق الله العظيم alhamdulillah na'am alaikum assalam wa rahmatullah to a bari mu gama ramadan din mana mu da muke fama yanzu ba mu ƙara ta ba ana magana duk da shan ba Eh, mutane sun fara ƙosa ba azumin ramadan ya ƙare a yi sallah a buɗe baki to duk da shawari ai mun karanta shi a cikin karatunmu na bana da yake bana mun tashi karatunmu dama a kitabu siyan ba mun yi karatun da ya biyo ta wannan mas'alar kuma mun tattauna mun kawo maganganun malamai da suka yi game da mutumin da ake bin saramako yana so kuma ya fita shawwali maganganu ne guda uku ƙauri na farko a suka ce mutumin da ake bin sa azumi na watan ramadana wanda ya sha dalilin jinya ko a halin tafiya ko a dalilin jinin haila ko kuma jinin jifi to in yana so ya samu falalar fitta shawwali lallai ne ya rama wannan kwanakin azumin da ake binsa a jikin shawwal din sannan kuma daga baya ya fitta shawwali a cikin wannan wata idan ya yi haka a ƙauni na farko ana ga ya samu falalar fitta shawwali saboda faɗin manzon Allah da yake man saba ramadana wa tabi'ahu sittan min shawwali kana kamar sama da duk wanda ya azumi wata ramadana kuma ya biyo bayansa da wasu kwanaki shida a cikin watan shawwal to kamar ya azumci shekara ne na daura a wajen Allah to suka ce idan mutum da ya yi wannan ramakon ba ya zo ya fita shawwali sannan daga baya bayan shawwal ya fita ya zo ya yi wannan ramakon to bai samu kwallon nan ta suka shawwali saboda sharaɗin cewa cewa ka yi wanda ya azumci ramadana sannan ya biyo baya da suka shawwali shi ko ramadan ɗinsa bai cika ba kaga baya cikin man sama ramadana inda akwai kwanakin da ba su cika ba a nasa azumin ramadana saboda haka in yi wannan bai samu falalar fita shawari ne to kauli na uku wasu malamai suka ce ko ya yi ramakon a cikin shawari kuma ya zo ya fita shawari suka ce bai samu wannan falalar ba kuma suna ganin wannan shi ne mafi inganci saboda ne ai shi kwanakin da ya rama wannan azumin ramadan din ba a cikin ramadan ba a cikin shawar ya yi shi bai azumci ramadan cikakke ba kuma magana cewa man kama ramadan wanda ya azumci ramadan ana nufin cikakke shi ko wata lalura ta gitta masa bai samu ya azumci ramadan cikakke ba saboda haka ya azumci wasu kwanaki ne a wani wata daban na ramakon ramadana saboda haka duk mutumin da azumi tsaye tsere masa a wata ramadana da kowane irin larura ko dalili to suna ga ko ya fita shawali bayan ya rama a cikin shawalin bai samu bayanan fita shawali wannan kaunin kuma suna ga ya kuɗin ganci saboda haka amma batun da wani suke yi wai za ka iya yin rama ko kuma ya zama fita shawali wannan ba gaskiya ba sai masu cewa wai in ana muka azumin wata ramadana za ka iya yin dalilin rama ko kuma da zai fita shawali a'a to a'a zai samu daya in rama ko kai rama ko kai in suka shawar kai to na fi da kai ba suka shawar ba tunda ba kalamun azumin wata ramadana alhamdulillah eh wa in yi azumi daya a gefe ɗaya ya rama ramadana kuma ya shi da shawar akwai ba zuwa da wannan fasa idan misali an ana bunka azumin ramadana wata shida a ba wata taɓa kwana shida idan kalama shi a cikin shawwal a lokacin da za ka rama kawai kai niyyar rama ko da niyyar fita shawwal in kai azumi shi da shi ke nan wai ka samu rama ko ramadana kuma ka samu fita shawwal wannan kan ba ne ne wani to a hukumar malikiya ne a mazhabar malikiya idan mutum ya sa kwanci da rana azuminsa yana kanewa ƙwarai kuwa kwalli a mazhabar malikiya idan mutum ko mace ta sa kwalli da rana to yana karya azumi saboda duba da shi kwalli yana gumma ƙogon har ya shiga ciki in mutum ya sa kwalli ko yaro za ka sa masa kwalli in ya majina ne za ka ga a cikin majinarsa akwai kwallin da yana biyo to wanda ba mai majina ba kaga ciki yake shiga kenan in yayi kaki ko ya ja yawo zai iya haɗiye shi to kuma azumin sa ya kare amma wannan fa matsala ce na hukuncin mazhabar malikiya akwai mazhabobin da suke ganin cewa sa kwalli baya kare azumi da kuma turaren wuta abu abu hawa malikiya in mutum ya kula turaren wuta da ranar ya shaƙa shi ma suna ganin yana karya azumi amma akwai sauran abubuwan da suka ce duka wannan baya kare azumi
ba ta tambaya ne kan jira alwala an ce a yi alwala a wuri ne da ke cewa kuma mutum ne ya shiga ban da shi wajen wancan da ba an ce mutum ne alwala idan ce wannan alwala alwala ta yi ganta
ko da na kan da na ba ko alwala haka na hadasul asgari in mutum ya yi ta a bayan gida alwalarsa ta inganta yin alwala a guri mai tsarki mustahabi ne ba wajibi ba dan ka bar mustahabi kuma shi karhanci ba ya hana halarci abinda malamai suke fara duk abin da aka ce makaruhi ne makaruhi ai shine kishiyar mustahabi idan ka bar mustahabi ka yi makaruhi to ne hana ibada ka ta inganta ba ina fata an gane yin alwala a guri mai tsarki ba kamar sallah bane ita sallah ita aka shafanta ba a yi ta sai a guri mai tsarki in mutum ya yi ta a guri mai najasa yana tare da najasa sallar ta bata inganta ba amma alwala don ka yi ta a guri mai najasa ba abin da ya shafi ingancin alwala ta inganta sai dai kawai mutum ya bar mu ta haƙi ne balantana kuma dama a wanka shi wankan shi ta kanta alwalar ma mu ta haƙi ce ko baka yi daga wankanka kaɗai ya ishe ka yin sallah da dukkan ayyukan ibada ko baka kudura niyyar alwalan ba ko baka yi alwala a cikin wanka ba saboda shi alwala wasu gaɓoɓi ne ake wankewa ba dukkan jiki ba bal wasu gaɓoɓin ma shafarsa ake yi kuma na wajibi kamar shafar kai kaga shafar kai ai farilla ne daga cikin farilla alwala to mutumin da ya wanka shi ka ka gaya masa shafar kai ko wanke fuska ko wanke hannu abin da ba a wankewa ma shi wankewa ne ko kunne shafansa ake kai shafa ake ko shi wankewa ne kaga karshen ta tsarki kenan abin da ake rubawa shi wankan na me in wankan na wajibi ne to yana ɗaukar alwala ko ba a yi niyyarsa ba ko ba a yi sa ba wankan janaba da wankan haila da wankan biki in dai aka yi su cikakku to za a iya yin sallah ko ba a yi alwala ba ko ba a yi niyyar alwala amma ita alwala kuma ba za ta ɗauke su ba domin ita ba dukkan jiki ake wankewa dan mutum yana da janaba ya yi alwala alwala ba ta ɗauke mata janaba ko jinin haila ya ɗauke ta yi alwala bai ɗauke mata wannan hadasin ba amma shi wanka na wajibi yana ɗaukar alwala alwala kuma ba ta iya ɗaukar wanka na wajibi na'am to alhamdulillah da muka karanta ne dai Allah ya ba mu ladan da muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya gane da mu marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya wanda suka zo mana Allah ya bari su gidajen su lafiya masu ba da sadaka Allah ya biya mana bukatu na alkhairi masu taimakawa wannan karatu na gudana da cikin aljihu Allah ka taimaka mu Allah ka biya musu bukatun na alkhairi Allah ka karɓi azumin da sallolin da addu'o'in da dukkan ibadun da muke gabatarwa a wannan wata Allah ka kiyashe mu ki shigar banza Allah ka alƙuta mu da zukkatalar da yanzu kadin a wannan kwanaki da suka rage Allah ka ba mu lokacin ibada a cikin ka Allah ka cika iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ƴan uwanmu da maƙotanmu da malumanmu da suka gabace mu wanda kuke rayu za ku dawo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatu wanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salata da fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وابتدائه العظيم صلاة تقرأ لنا بها ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعذير وتكون لنا بها وليا ونذيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان